kan kalma ɗaya ne yayin ba wai an haɗa izini da ma ba cewa kalma guda ɗaya ce an kawo ta bisa cewa kalma ɗaya ce akwai inda izin ake ƙara maka ma izin akwai inda ake ƙara maka maka zama wa izina to amma ba ita ba ce wannan waccan daban ce kamar yanzu misali illa ne kaga akwai illa wadda take da in da la ya zamo illa kamar illa tan suruhu illa tan firo illa tan suruhu illa ta fa'aluhu ta kun fitina tun filari wa fasadun kabir illa wannan murakkaba ce daga in da kuma la in shafiya da la nafiya akwai kuma illa wanda daman harafi ɗaya ce ko akwai ta ko kamar illa an ya sha Allahu hakanan imma imma akwai wanda take harafi daya akwai imma harafi biyu su taru suka zamo imma imma shakiran wa imma kafura wannan imma harafi daya ce a imma tara yinna harafi biyu ce fa'in ma ta tafan na fil harabi harafi biyu ce wa'in ma ta hafan na harafi biyu ce a nan shi yasa ita wannan izma din akan cewa kalma ɗaya ce ba wai an haɗa kalma biyu ba to Allah akwai Allah kuma wanda yake ita ta ne ce tana zuwa dan tahariri kwaɗaitarwa Allah tanzilu indi kamar ka ce halla ta zumi inda ne zai hana ka sauka a waje na ai ya kamata kware a ce ka sauka a waje na akwai an la wanda ita wannan kalma biyu ce kamar allah ta alu alallahi allah ta alu alallahi wannan an ce da kuma da nahiya an ce wadda take ita wannan an din mai ce wata iri ce masariya ce ko mufassira ce ko ko muhaffafa ce ko wace ce wace ce ragowar ta rage ba masariya da mufassira da muhaffafa sai wace an iri nawa ne nike da ita kudu ba an nafiya an da taba zuwa nafiya ba sai wace an masariya an mufassira an muhaffafa an wace na mace da sai wace an ja al-mashiru ولما أن جاءت رسلنا da an za'ida akwai kuma za'ida ko to ita wannan wacce ce a ciki wala kad fatanna qablahum qawmu fi qawma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim ana du ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin wa alla ta'alu ala allah Allah ta'alu an ɗinnan wace ce a cikin guda hudun nan da ba a ra'ayin da ana ta wani eh mafassira ce me ta fassara ita da wadda take mafassira an faɗi sharaɗin zuwanta wa ba'ada ma'anar ƙaunin lal hurufi kad fassaratin jumlata fi zikiri warat an ce kawai jannatu ba'ada nudu an isma'il fulka bihi ta sudu me ta fassara kenan a nan muhaffafa ce ya zama ya kenan an ce mahaifafa ce ya annahu ya annahu la ta'alu ala Allah ko kuma ne ko a ce wacce ce a'a yana ya ɗauki ma'anar kauli usulubi na larabci akan yi amfani da ja'a yanzu da wani ɗanɗano na ma'anar kauli babu au ta yi rabo ana nufin kalu ko ko kuma misali ja'a ne fulanin bi kaza ta ga ma'ana kala ne kaza ja'a ne fulanin bi habari safarihi yau malhamis wani ya zo min da labarin tafiyarsa ka ga ma'ana a nan kamar ya faɗa min ne inda labarin da ai ba ɗauko shi ake a zo a kawo ba faɗa ake yi da baki ka ga nan ya ɗauki ma'anar kauli ko ba ɗauko labarin ake ba kuɗi ne ake ɗauko a kawo ko wani abu ko amma ba labari ba ta iya zama abu fassara ko kuma ta zama ne ɗin aka ba mu fassara ka ce ba cewa kai muhaffafa ce zai da ai ba mahallin ziyarar ta bace bin ziyada ta yi kuni laha wa fi'ilin kasani wa ba da menene sai kome ta aishi hadin bisa na huyi hutada ita wannan allah dai gaba daya harafi ɗaya ce ba wannan Allah ne kamar Allah ta alu alallahi ba ko ba Allah ta alu alallahi harafi biyu ne da an da la nahiya amma nan Allah harafi ɗaya ce tana nuna dan tariri Allah tanzilu indi ne zai hana ta zai kaso kamar a wajena yana nuna tariri kenan da wannan baitin kenan sai mu maimaita shi ثم إما حتى لعل كأن هاشا ولعل كلا أم إلا وأما ثم إما حتى لا لا كأن هاشا ولعل كلا إلا وأما ثم إما حتى كأنها شاء ثم ثم ولعل وكأنها شاء ولعل كلا إلا وأما ثم إما حتى كأنها شاء ولعل كلا إلى جوارحه إلا إلى cikin haruffan da yake sun zo bisa harafin hudu harafin illa wanda ake amfani da shi wajen istisna'i kamar kamar kaumu illa zaida ko kuma wajen hasan kamar ma dama illa zaidu ko la ilaha illallahu anan illa ya zo ne dan hasaru ya zo ne dan hasaru illa wa amma a cikin harufan da suke sun zo bisa harafi hudu akwai amma amma wadda take zuwa ita don tafsiri takan zo kuma da ma'anar wato mahama ya kumi shay'in amma ka mahama ya kumi shay'in amma kama an ce mahama ya kumi shay'in misali ta zo don tafsiri kama amma safinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن إلها وأما الغلام وأما الجدار أنا أنت وأما ليدان تسيني يفرشن أن بابا أورو لما سودة بندنا يوم تبين وجوههم وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم amma anan ta zo ne dan ne dan tafsiri dan tafsiri dan rarrabewa sai za ka ga wannan ya ake kiransa a balaga malaman badi'iya suke kiran kamar wannan yau mata biyar rujurin wata sai rujurin فأما الذين ابيضت وجوههم haka ne kuwa to ana kiran sa lafu da nashiru kamar wanda za a ce mu shawashe ko to kuma ana kiran sa ne su ne ko an raba kuma sai aka kai kowanne ga nasa kisiro ko ya yake cewa yes eh tarjam'i wata fariki wata kasiri ta fariki ne nan da ta kasiri ya ya zo ko to eh, sai sai sai ta ita amma sai ne ta zo kamar mahamaya kunin shai'in kamar da ake cewa amma ba ado kamar yake mahamaya kunin shai'in mahamaya kunin shai'in amma ba ado kamar yake mahamaya kunin shai'in nan a hakika ba wai ta zo don tafsiri ba ne sai dai ko don fassalo illa wa amma summa imma sannan imma ita ma tana zuwa dan adafi da nuna tafsiri kamar inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura ni yin hukuncin imma dangane da adafi tana cikin harufa adafi ko ko ba ta ciki ya zai dubo ya yi mai hamu wani littafi ko ko ko na ka ba wani littafi a gefe yau to ka duba akwai tambayar da aka yi akan ita inna din nan ka biyo ansa da gyara akan ansa ko ba gyara to suna imma a illa wa amma suna imma hatta sai hatta hatta zo mu tashi kan ita hatta din hatta tana da ma'anoni guda nawa ne uku ne uku ne ma bashiru hatta ma'anonin hatta guda uku ne ma bashiru ko sun ce ya iya ko wadda take zuwa don gaya amma salamin ya ta mallon fajaru sai dai ita dangane da abin da za ta shiga to iri biyu ce akwai wadda daman abin da ta shiga ruwa shi ne ƙarshen na farko akwai wanda abin da ta shigarwa ba wai karshen na farko ba ne yanzu misali salamun hiya ta madla ilfajari dama an ambaci lailatu ne yanzu da aka faɗi madla ilfajari ka ga hatta ta shigar wa daman abin da yake karshen lailatu shi yasa sannan hatta ta zo ne dan nuna umumi kawai ba ta zo ba ne don ta hasisi ko ana amfani gara tana cikin muhassisat ko a wajen wasu malaman usulin fiki wannan wa zai dubo malam da shi zai dubo da kaukabar sadi da maraki da wanne da ra'ul lami da ra'ul lami to akan gaya matsayin gaya a wajen ta hasisi yanzu a can littafin mu sunan mu ba maganar gaya ko ba kawo gaya a cikin muhassisa ta ba guda nawa aka ce guda nawa ne muhassisi bai kai karshen farkon ba abin da ya gabace ta to sannan shi ne take nuna gaya take nuna ta hasisi yanzu misali da aka ce igisin ya daka igisin ya daka ka wanke hannunka ya yi timalin har zuwa kafada tun daga nan abin da ya tafi har ya tso biyu ne to amma misali in aka ce hattal ku'a kaga an yi tasirin cewa inda ake bukata ka wanke zuwa nan ne kawai nan haka babu ko aka ce hattal mai rufaka ya nuna cewa inda ake so ka wanke har zuwa nirfaki ne amma zai sani ka mata hatta wa layin fajari to yannan ita ba ta zo don gaya ba ne don umuru ne a hakikaninta saboda daman lailatu aka fada kuma daman karshen lailatu ne na layin fajari shi kenan ashe nan ba ta zo ba ne don nuna gaya ta zo ne don tabbatar da umuru cewa wannan daren fa daren da nake kadari tun daga farkonta har zuwa karshen ta salamin zuwa tun daga farkonta har zuwa karshen ta to ita yin wasan nan sai ya zama ya zo ne don nuna umumi hattal katifa hattal katifa sai ya zama ya zo ne a sannan don nuna umumi ko hattal katifa don ya wuce hattal katifa din hattal katifa ya zama a sannan don nuna umumi ne tun da daman ƙarshen hannun kenan an nuna aure ka faɗa an bar hannu shi yasa sai zama don nuna umumi ne a sannan to waɗannan da ke nan guda nawa da amma da imma da illa da amma da imma da hatta ko ita ita a kan da ita ne ke ita ake ta bayani to to nawa baiti nawa ita hatta an kawo ta a cikin manzo ta bayani ne irabi tana ciki to ya yake ne da annan ta tana zuwa ne don ta shige kana ka anna zaidan asadu ka anna zaidan asadu yar uwar inna ce tana aiki kamar aikin inna ta na ɗauki suna ta na fa'anci labari kamar ka anna zaidan asadu ka san ƙara masa ma kuma sai ya rusar da ita sasanta da suna da kuma aikin nata kamar masu zama ka iya shiga wa fili kamar ka anna ma yusa nuna ilal mautu wa kun yanzuru da suratul anfal ko ka anna ma kamar har zaka da bukan min da kike da lafiya na kare kan yayin min la tarihu in ja ta zaka fita ki ba da mata bayyana ka anna ma yusaquna ilal mautu wa hum yanzuruna ko ka anna an kara mata na sai ma ta shiga wa fili yusaquna يساقون إلى الموت ita ta annar da ana yin amfani da ita wajen daman tasbihi ne su yasa tana yawan zuwa a wajen tasbihi don ta fi karfafawa yadda malamai ke faɗa fiye da safe sai ta annar zaudan asadu ya ƙara karfafawa fiye da ta ce zaidon ka asadu ya ƙara karfafawa fiye da ta ce zaidon ka asadu ta annar zaidan asadu ita bambancin ta ita koyaushe tana shigar da mushabbahu ne ko ita a cikin adawa ta tasbihi ita tana shigar da mushabbahu ne ta fi kai tana shigar da mushabbahu bihi ne zaidin ka asadu kaɗin ya zo kafin mushabbahu bihi amma ta anna zaidan asadu ta anna ta zo kafin mushabbahu ko ya zo ne kafin mushabbahu ka anna sai ne ne daban hasa hasa hasa da ita tana zuwa wani lokacin a matsayin fili takan zo a matsayin fili yana daga gare shi a fatin nabiga fatin nabiga ya ke cewa a gaba inda ya ke tare da nabiga shi ko yaushe nabi لله يحييه وماؤها في من الأقوام من أحد إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية ولا أرماؤها في من الأقوام من أحد متهاتا كما تكنزو هذا أنا أمتعني بإتا أتكنزو كئلي كما بنام hasha yuhashi fili ne ba wani istisna'i ba ba na istisna'i ne fili ne kamar kowane fili akwai hasha kuma yadda take fili ce ta istisna'i yadda ita wannan wajibi ne a shafe fa'ilinta fa'ilinta wajibin istikari ne sannan kuma ba ta sarrafa ba ta da murari ba ta da murari ita ko wannan hasha da ba ta istisna'i ba tana da murari shi ne ma su na diga ya kawo murari to amma hasha wadda take ta istisna'i ko da su ilinta ba su da murari jami'i turi ne wanda yake jami'i iyaka hasha din kawai a ataji wasu da yawa sun ce ita ita hasha kuma ta istisna'i akan yi amfani da ita a matsayin harafi shi ne don ya zama abin da ya zo bayan ta majaluri ne in ka ce damar kaumu hasha zaidan hasha sannan fili damar kaumu hasha zaidin hasha sannan harafi yadda yin malamin ke faɗa da haifu jarra kawo ma harfa ne kama huma inna sabatu ilani kuma yake wa kahala hasha wala ta sabu ma وقيل هاشا وهشا فاقصنا وقيل هاشا وهشا فاقصنا idan inda aka yi ta yi nasira aka ce kamar kai mu hasha zaida to yanzu sai da jillar hasha zaida hasha fili ne mari wanda yake janibi ne ne da sakata a mukaddara fa'il nan sa da ne ne ta tuni zuban ko zaidan da kulin bihi ne mansubin da kata zahira to jira ha sha zaidan din a mahallin ne take mahallin a halin ne ba an sa mahallin nasu ya ce duk jumla da ta zo a mahallin hali a yannan su a mahallin nasu ba ta zo duk jumla da ta zo a matsayin hali a yannan su ba ce la'alla sai kuma la'alla ita ma yar wata annace yana zuwa don nuna tarauki tsare amma kaɗan aka yi amfani da la'alla a wajen tamanni min tamanni yana yi mai ru'u laita wa ina yankimin wahal wahal وهل وهل مثل لعل الجاهلة لعل تكن زيدان كما كذا لذلك لعل الشباب عائد ومن تازين الجن تمني أما كان لعل الله راهن ومن تازين الجن ترجي ترجي ولعل sai kalla kalla sai kalla wadda yake kama harafi ce wasu yau malamai sun zaɓi cewa harafi ce da sita akwai wanda suka ce a ba harfa ne guda biyu suka haɗu suka ba da kalla amma dai a ce da sita ce shi ya farin jari ya su da yake faɗa a farida alfiyar ta ta nahu a kan ita kalla liraba'in zajari wa ta'ala haƙƙan wa ilin nari kalla da fi ɗatan liraba'in zajari wa ta'ala haƙƙan wa ilin nari كلا بسيطة لردء الزجر وكألا حتى وإيل النار أيضاً كانت كلنا بسيطة حالا كسنك يتحدى فيني جدادة بايدي بني أتحدى لردء tana zuwa don tsawatarwa zazzar shi ne tsawatarwa wannan zazzarin ɗaya harfi bayanin ne harfi bayanin ne raɗin shi ne zazzar tana zuwa don wannan wadda ita ma'anar ce da take tafirin jihar wajen malamai da yawa akwai wanda suka ce ma ita ce nan ma'anarta inda na za mu ji za mu ji a dautocin nan na lamiya a cewa su da waihu da wasu malaman da yawa cewa suka yi ita kalla ba ta da ma'ana in ba da yi ba wa inda imamin fanni في فرقة على عليها يكون الوقت فيما تحصل وليس لها معنى سوى الوضع عندهم فإن أفهمت شيئا سواه تؤول وقال سواهم إنما وضعوا جالب وتأتي بمعنى غير ذاك مهسلة كهسا ومعنى سوف في نادر أتت ومثل على أيضا ومشيئة على آه da wato tana zuwa sai da shi da wasu yake kawai ma'anarta duk inda ta zo na tsawatarwa ne in ma aka ga kamar ta zuba don tsawatarwa ba to za a yi tare da za a yi tare da shi yasa shi ko ina kalla ta zo sai ce a iya yin wakati duk inda kalla ta zo sai ce a iya wakati amma zan yi shi mai wani malami babba wanda shi ma mu'asirin shi da wani ko da shi da wani ya riga shi wa fati da shi wa fati dari biyu da uku ko da hudu shi na rin shi mai kuma shi wato malami ne na tafanni malami ne na qur'ani malami ne na tafsiri na hadisi garib al-hadis musamman garib al-hadis wanda ya fito shi amma shi ne farkon wanda ya littafi a nan wannan ru'au ma'amaru hakan zakaru ko dauro ko abu ubaida su ne farkon wanda suka yi littafi a kan garibin hadith malamin fikihu ne kuma babba shi ne na rubin sunan to shi yake takan zo da ma'ana ala takan zo da ma'anar haƙa takan zo da ma'anar i a duk wannan ma'anoni ne nata da to wannan baitin ne kenan sai alif da alhamza sai lamalif da da kan zo da ma'anar ala kama ta istirtari kama ala innahum suka ce kama ta kalla inna linsana ne wannan ma'ana ce kalla inna linsana la da gashi ya sa ma aka yi alhamdulillah innan kasara inda bayan tsada ma ana yi maka kasara ala innahum to wannan kenan ذكر ولا داء ولا شيء من هذا في النفس أولا وهو استشهاد يا يا يا مريم يا وسيم يا مريم يا وسيم مؤمنين كم daga muminin kuma sai wace inda yake ta abincin shuhara'i daga shuhara'i sai wace sai sabau daga sabau ne kuma sai ita da ya san ta sake zuwa inda ta gafo da san ya guda nawa ce a can guda shida ko da guda biyu a maryam da guda biyu a shuhara daya a muminin na daya a sabau guda shida sauran ishirin da bakwai sai sa yi yau kasa ko sai an yi kasa ko malam da ta suna ce farkon da za a fara sai ku yi sai ku yi mun bai kula da akwai ba a kuma su yi mun bai kula a suna da dama ko kan da inda mun kana da aya da na abin kan kalla yake cewa salasuna kalla utbi'at bi salasatin jami'un ladhi bi zikrin في الذكر منها تحصل ومجموعها في خمس عشرة سورة ولا شيء منها جاء في النصف أولا ina ganin bai san sun kai idan takwas ko ko biyu za mu yi su salatu na kalla utbi at bi salasatin jami'un ladhi fi dhikri min ha ta hasala wa majmu'uha fi 15 suratan ولا شيء منها جاء في النصف أولا ثلاثون كافلا ثلاثون كلا جميع الذي باكي دائما من تحصل بيك يا كبتا من هذا جتكين كلا في الذكر القرآن الذكر هنا تكين سنة القرآن وأن في كنسة لا كرا كنسة هكا هنا تكين سنة خمسين دجال القرآن إن كرا كنسة بسوء تكينسة ثلاثون إذا ثلاثين أتبعت بثلاثة da aka biyan musu da guda uku kalla talatin da uku ce a cikin ƙur'ani a gaba daya dan daya wa majmu'uha baki ɗayan kalla kalla din nan bi hamsa asharata surata a surori goma sha biyar ne hamsa asharata mabani ne adadi ne wanda yake da ne bisa fata suratan kuwa tamizin sani suratan din tamizi ne mai shirin ala tamizi tamizin adadi wala shay'a minha ba wani abu daga cikin kalla ya a cikin nufi awwala da ya zo a rabin qur'ani na farko tun daga bakara har ta kai ka har ba kalla ko guda daya duk kalla sai daga maryam abin da ya kasa daga maryam ne abin da ya kasa a cikin surori goma sha biyar guda talatin da uku nan a surori goma sha biyar ya sa surorin sai zama kalla din da yake kawai ko kamar suratul mu'minuna wasu kuma biyu kamar ita suratul maryam din wasu kuma uku wasu hudu duk ana samu gari gaba daidai a surori goma sha biyar ne guda talatin da uku to wannan baitocin kenan guda biyu sun maimaita su ko عليها تماما بمريم وفي الشعر عدله وفي سبع على فخمس عليها دك فخمس فخمسا عليها دك فخمسا عليها دك تماما بمريم عليها سلاما بمريم ويديك أرى talatin da uku ɗin da kan lafi zuwa sai wakafi a kan guda biyar kanana a bisa tifafi wato an gamu a kan cewa a kai wakafi sai da Allah ta yi saɓani ko su yi sa yi sani ba ko mana wuraren guda biyar da zai fara dai an gamu a kan ana wakafi a kan su dai maryam na mai sauko dai guri biyu na maryam mutum su maryam واتخذوا من دون الله آلهة ليقولوا لهم عزا كلا كلا الذي لفظوا كينا فيكما اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا فنكتب ما يقول من أين تأتي على ماذا؟ لا أقول لك من يعيده sai wata shu'ara a durufi sai kuma guri ne na suratu shu'ara قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكما كنا معكما مستجب وإنا معكما مستجبكم قال كلا فاذهبا بآياتنا قال كلا بمعنى وقته kuma akwai lokaci sai wani na biyu kada kalla inda mai rabbi sai hadisi kada ma tara an jama'a da kala asabu musa inna la mudrasun kada kalla ina lokaci سورة السبعين قل روي الذين ألهقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم لكم فيما توقفي فيما توقفي كوين ولا جازن يا شدا من بسان لا مسلم أكوي وقتي يا شدا tsayawa ake yi ba ba wucewa ba fahamsan alaiha tsaita naman dinar yana wata shi'ar a dubu wasu saba'in hala wurin biyar ɗin kenan sai wurin da zai faɗa kuma inda yake aka ba da zaɓi sai kuma inda yake aka ce ba wata ce to su ne wannan ya tabbata cewa ana wata ko kenan ko sai mu ne mai kare ana duk karatun ba ku ana duk ne ko karatun da yake da kana wato saba in hala a ya da tafi yawan da yake da kana ne wannan bayanin ya yi daɗi kana ya yi daɗi mana bayani ya yi daɗi wasu saba'in halakun wata fi a kan nasu ya yi daɗi yin wata fi a kan nasu ya yi daɗi
alhayyar kada fulaha sa'ilun wa muddasirin bada'in wa salisihi hala wa fi tis'atin hayyar wa fi wa da fase yara yake wa fi tis'atin hayyar tana da zaɓi ma'ana an baka zaɓi ko kai wakati ko kakkai wakati a wasu kalla kalla guda tara ne bara mu je mu gane kuma ya dace da yadda mu masahibai suke a wajenmu kad aflaha na farko da yake kalla wadda yake ta zo a suratul mu'minu shine kalla innaha kalimatu lana muna yin wakati a wajen akwai wakati قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا وقتي أنا وقتي هذا to daman ya ce ana ba da zaɓi kenan kaga kenan in ma ba a ba in ma an yi in ma ba a ba dai ba a ce ai ya saba da maganarsa ba sa'ilu sai kuma na cikin suratul ma'arij wadda ita ya nuna zuwa gare ta da sa'ilun sa'ala sa'ilun ayat ma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla muna yin wakafi a nan mana da wakafi sai kuma a suratul muddassir bada'ir na farko sun mai da ma'uku sun mai da mawa ana zai shi ne na farko ko kalla innahu kana li ayatina anida ana yi maka fiya wajen da waka shi ko wa salisihi sai kuma na uku ne ne na uku a muddasir wajen guda hudu ne ko wato shi ne na uku shi kalla balla hakuna lahira amma shi ba mu wakafi a wajen ko ko muna mala a matsayafin mu akwai wakafi ya ga mala ba mala ba to wannan manyan ƙur'anin da kuka biya a benin nan ya aka a wadda sirin badin wa salisi hi hala da ta saura sauran da a faɗi suka kawo su gobe wannan dai baitin kenan an faɗi guri hudu ko to sai mu maimaita shi ko kan halaza lazza tunda mun guda biyu ne a cikin a cikin kasidar ko da ranar kai ƙarshe za mu gano ko har wannan ɗin shi ne cikon na tara to ne mu na kusurar wafi tis'atin madani ne daga tis'atin tis'atin ko an gudu ne da ke madanin ba'ari ne minar kulli wa muddasirin kamar an ce wafi muddasirin wafi muddasirin hayya fa'ilin shi kuma wannan sai kawai ya ɗauka su a matsayin fa'ili ne na aflaha din kawai dan kalma ya zamo ta samu ma'ana eh amma an san abin da yake nuni zuwa gare shi kad aflaha sa'ilu kad aflaha sai mai da shi kamar fa'ili ne na aflaha din kawai kad aflaha sa'ilu ko وأول حرف في القيامة قد أتى ومتفت ثاني وفي القدر أولا وأول حرف في القيامة قد أتى واوي دالم دانا هو سيو وأول حرف هكذا ما أنبات ذلك a cikin ko ka yi kace ko ka bar wata ko akalla ta farko kada a ta da yake ta zo fil kiyamati a cikin la ya wasu ne biyo fil kiyama eh la ya wasu ne fil kiyama kalla guda nawa ce kalla guda nawa ce a cikin la uqsimu bi yawmil qiyama turbin al'ajila ita ta farko ko sai kalla iza bala ya fita ita ce ta yi kalla la wa za ko ila da muka yi zuwa sagan ila ba da sabu na zuwa ga da wa'a kalla la wa zari ta ce ta farko kenan ko kalla la wa zari ta ce ta farko kalla bar ta bin al'ajila ita ce ta biyu kalla iza bala ga tattaraki ita ce ta uku sai wace ko su kenan su kenan guda uku ne a cikin sura kawai kalla la wazar ita ce ta farko ko kalla bal ce gona al'ajila kalla iza balaga taraki da shi yace an ba da zaɓi a kan wannan ta farkon kalla la wazar mu ya muke malam kalla din na akwai wakati kowa kalla la wazar to wace ce kalla da zama daga tattara ke nan ne kawai aka yi wakafi to shi kuma ta ga a wajen sana ba yadda ake wakafin ba to kenan gaba daya inda bai cikin ma inda yake bai cikin wa'ancan guda biyar da aka ce a yi wakafi a kansu bai ta cikin taron nan kuma da aka ce an ba da zaɓi sai ke yasa yana cikin ragowar guda nawa sha tara da aka ce ba wakafi ke da a kansu amma mu da wakafi ko kalla ya zama daga to to wa wani harfin bilki ya rufe ta sai ne wa mutafikin sani sai kuma a suratu tadfifi a waje na biyu a suratu tadfif a waje na biyu shi ma ana wakafi wace ce ta biyu a cikin suratu tadfifi kalla bara da wace ce ta farko wani nuna da tafi na Allah zai zai talo ala za su safai za ka nuna mu'awwaza min inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma raka ita ce ta farko ko labar rana ala kulubi to wace ce ta farko kalla inna kitabal abrari kalla inna ma rabbi yawma zulama zubun sai da na uku to kalla inna kitaba laurere da ke illiyin ita ce ta hudu kenan guda hudu ne kenan a tsoron ko sun fi hudu ita ce ta karshe kalla ina suna ne na salu da suna kwana e kalla inna kitaba laurere da ke illiyin ita ce ta karshe ko guda hudu ne kenan a tsoron ko haka ne guda hudu ce ta gefe Aurana kalla muna yin wakafi a kai rana kalla ban rana na kulobe yana ciki ana yi eh haka nan ka rubuto ciki amma ai wannan cewa aka yi duk a rubuto su ai a nan ko ba a wata ce a nan to an ce dai abin waje ne da aka ba da zaɓi shi yasa ba wai nan ne abin da nake kai ya sa ba nan ne da ne waken ba tunda an ba da zaɓi ne a inda shi ma ya fada da muka fi tsarin wafin fajari awwala sai kuma waje da farko a suratul fajr ita suratul fajr guda nawa ne a ciki Allah ita ce ta farko kalla ya zadu katila da sai wacce ko guda biyu ne kai eh guda biyu ne kai ba ta haura haka ba la izadu katlawo dakkan da ka ja ran kullum guda biyu ne kawai a ciki ko a tsoron ne guda ku ya zama muna da kalla kalla guda nawa ke amati kalla guda nawa ne guda guda uku ko suratul tafifi guda hudu suratul dajar guda biyu guda tara kenan rubi'in kalla din ko ya haura rubi'in tun da talatin da uku ne ko to daya a suratul fajr guda biyun duk ba a lokaci a kai kenan ko rana an a suratul fajr duk kalla guda biyu ba a lokaci kenan akwai lokaci a ta ana ta sata a nan ba kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka to wannan daidaitin kenan an faɗi guri na guri uku kenan ko a ciki in an hada da na jiya wajen guda biyar ne ko hudu na gaban sun je yake da sai ki zafin hanyar kada fulaha lokaci ya zama biyar ne kenan a jiya ko nan kuma ga guda hudu ya zama tara kenan saura guda biyu ya rage a wuraren da yake shi akwai an ba da zaɓi kenan ko da sani ne mai tabaitin ko nan dinar yamin wa wani shu'ara a durhu da fi saba'in hala a to ai a sautu mana ba guri biyu ba ne ko وتظن لا ألا تلكم يوم ذاك الله أدل جل بتظن مهمان ذاك الله شو رأي ما أيدينكم قال كلا فسبع قال كلا إنما إيرتي سبع دام يتجد بيتكم Deko, deko ya izuki goma na hudu ana nufin daga kasa zuwa wala tujadilu a sura uku ne kawai suka zo ko daga suratul maryam sai suratul shara a daga suratul maryam sai suratul mu'minuna sannan shu'ara'i ai sabai sai ai hudu la tujadilu ko a la tujadilu ko izifin goma da la tujadilu da ma a sura ɗaya ne kawai suratul sabai tun daga nan haka zo a haka su za wata kalla ba ta suratul sabai ba ko a suratul a haka kuma izifi biyar duk babu ko daga hemi zuwa juma'ati duk babu izifin juma'ati din ma babu ko a izifin juma'ati din sai an shigo ta baraka ko eh sai an sai suratul ma'arij sai an shigo cikin tabaraka ko sannan ne kuma za a gaure su shi yasa kafin tabaraka dai duk surorin da yake da akwai masu fi biyar da ko kowa ba su kai ba ko daga suratul maryam suratul mu'minun suratul shu'ara suratul sabai sai ke nan guda hudu ko to daga daga tabaraka ne zuwa nasu sauran guraren ko sura goma sha ɗaya ke na yin da aka kowace harfa a sharata suratan ko ya zama a sura goma sha ɗaya a yanzu kuma sabbi sura nawa ne masu ya ce ta babu da suratul zai da shaida akwai ko suratul baladi babu suratul shamsu babu suratul launi babu suratul raha suratul sharhi suratul tuni duk babu suratul alaƙe ko daga suratul alaƙe kuma kadari babu sai a farko daga ta taso sai al'asar babu sai a hula bata ita ma akwai bayan hula bata ba wadda take mai ita ko sai yasa a nan ma hudu ne a can saman hudu ma hudu ne sai yasa inda yake tafi yawa daga